الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ الرحيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم راحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ولك يا مؤمن منذ يوم كراتم تفسير القرآن وانا رانا في الجمعة عندما كي 26 ga watan ramadana a shekara ta 1445 inda yawan allah su da kamar da kuka sani mun kwana jiya ƙarshen suratun ra'ad yau za mu tashi sadari shine farko na suratun ibrahima alaihi salamu Eh, to, bismillah.
ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما
ubangiji ta baraka ta'ala a cikin farkon wannan sura ce bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muke ta faɗa kullum matafiya ta imam shafi'i a cikin farkon kowace sura ta alqur'ani aya ta farko ita ce bismillah ya zama na kenan ita ma nan sura ibrahim farkon aya ta bismillahir rahmanir rahim daga nan ubangiji ta baraka ta'ala ya ce alif lam ra wato allahu alaihi muradihi bi zalika wannan harfa Allah shi ne masani da abin nufinsa da ajiye su a nan hazal ƙur'anu wannan alƙur'ani kitabun littafi ne an zalnahu ilaika da muka saukar da shi zuwa gare ka ya rasulallahi mun saukar da shi gare ka da manufar shi ne li domin tukurijan nasa ka fitar da mutane mina zulumati daga dubbai na kafirci wayan da muka faɗa kafirci abinda zai raba bawa da Allah da ubangijinsa domin ka fitar da su daga cikin wannan dubban ilan nuri da zuwa ga abinda zai ɗaure su da ubangijinsu shine imani shine hakken bi izini rabbihim wannan za ka yi haka ne da umarnin ubangijin da izini daga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa wato izini na manzon Allah to shine kokuwar izini don izini ne kai tsaye daga fadar ubangiji ta baraka ta'ala allah ne ce tashi ka ce an gane to a cikin haka ake son dukkan wanda zai taka rawa a cikin addini yana da kyau yana da matuƙar muhimmanci yana da sirri babba a ce gabatar da shi aka an gane idan ba gabatar da kai ba wato akwai wani sirrin da zai mafauci a cikin wato shi gabaci a cikin addini an gani shi ta ko muke jira a irin yau din nan saboda sha'awar malinta ta yawa yau muna da sha'awar sha'anin malinta Eh, abin yayi yawa yanzu kamar yanayin lamarin tafsiri nan da za ka gani a da babu yadda za a yi da muka sani malamin da muka suka duk gabaci ɗansu ma'azunai masu izini ne daga shehunansu a cikin cewar mutum an yadda ya gane ya sani zai iya a daɗi to sai ce yi wani ma suka shi ake a gaba su malaman suka shi a gaba yana yi suna ji yana yi suna ji an gane har abin nan shi sa shi izini babban lamari ne shi sa kaga annabawa ne wannan ma shugaban annabawa ne amma ka ce bi izini rabbihim ya kaddamar da kai a cikin irshadi ga halitta fitar da mutane da kafirci zuwa zuwa imani da izinin ubangijinsu wa yubdalu min ilan nuri ana bajin daga ilan nuri ma'ana litukhrijan nasa min az-zulumati ila siratil azizil hamid shine an-nuri din an gane ka fitar da su daga dufai zuwa ga tafarkin sarki wanda yake buwaye algalibi wanda ya rinjayi kowa da kowa da komai da komai wanda laisa fauka hushirun ba wani abu a saman tabaraka ta'ala alhamidi mai wato abin yabon siffofinsa shine al-mahmudu kenan abin yabin sufofinsa tabaraka wa ta'ala wanda duk wanda ya shuhudin sufofinsa wanda Allah ya bude masa ya tsinkaye sufofin Allah ya tsinkaye jamalin sufofinsa to shi kenan shi da ya munana wa Allah zato ta ƙari shi da ya dinga kaiwa da komowa a cikin lamarin Allah yana ta baba ta ƙari an gane in dai ya shuhudin sifatu dan shi ce da kansa alhamidu almahamudu ne shi idan ka shuhudin wannan sifar zancen wani zace zace tsakaninka da Allah ta ƙari da'im ko tambara ka zai dinga yi yalƙar shirura zahika diyin da ya tambara shi zai dinga dariya dan ya riga ya san cewa jamilu ne ba zai komai ba sai jamilu eh saboda haka jira kawai yake ga jamalar eh ba zancen abin nan to rashin shuhudin siffa shi yake kawo kaiwa da komowa ta ba ba hammatu ya dinga cewa yayi yayi ya gaji gani yawa to abin da yasa aiki ka gani baka ga siffa ba yawa shi aiki yana jujjuyawa yawa wani zubin sai ka ji gaji wani daɗi kuna daɗi wani zubin kuma sai aikin kuma sai juya amma abin da yake ƙa'imin bihi shine jamala mahmudu sifati ne an gane to in allah ya sa mutum ya ƙetare a fa'alu ya je shuhudin sifati to zakansa ga allah ya zauna daram amma idan eh yawa eh to ka gani huwar jamilu eh ka gani in dai fa'alu ka gani yayi ma aiki na dadi ka ji kai masa kikkiawan zato ka so shi akwai matsala dan shi wato ilu husar ra'u wa darra'u bayan da amma ita siffar jamala ce kawai alhamidu kenan an gane allahi bil jarri kenan an gane ya zama badali daga wancan ko a dafa bayanin a tafi wato a dafa bayanin ko badali daga al'azizul hamidin nan allahi allah kenan shi da tafarkin allah tabaraka wa ta'ala wa ma ba da hu sifatun sai zama abin da yake bayan sa arrafu ne kenan rubu'a kenan an gane wato shi allahin shine ila siratin lahi al'azizul hamidi an gane warrafi haka nan an karanta shi da rufu'a Allahu shi ka karanta ya koma zan mubtada an yi kada kenan sabon zance ne khabaruhu allazina huma fi samawati Allahu Allah allazina huma fi samawati wa fil ardi shine wanda duk abin da yake cikin sammai da ƙasa nasa ne waye sai faɗa haka akwai mai su to sunan mai su Allahu shi ake cewa ka zo kai iman da shi kai masa da'a mulkan wa khalqan wa abidan ba shi waye ba ba kyauta aka bashi ba ba sadaka aka bashi ba ba gada yayi ba a'a mulkin sa ne bai tare da kowa cikin su ba halittar sa shi ya kage su daga babu wa abidan kuma mu'amalarsa da su bayinsa ne kawai wawailin kafirina kai su halaka ya tabbatar da kafirai Allah ke shi min azabin shadidi daga azaba wai suke matsananciya nan za su gami da kansu allazina su waye wa'annan na'afin kenan siffar su ya sahibbun alhayatid dunya ala al-akhirati wayanda suke fifita rayuwar duniya ko suke zaɓar rayuwar duniya ala al-akhirati a bisa rayuwar lahira a wannan makawo ne inna al'ashira ta lahiyar haiwanu lahira ita ce maraya ita ce wurin rayuwa sosai to sai suke bibita rayuwar duniya akan lahira shi yasa addu'an ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina Allah kaska sanya duniya ta zama ta ce kokuwar manufar mu eh bayan kana son duniya kana rayuwa a cikinta ba za ka rasa san abin rayuwa a cikinta ba wannan tabbas haka ne sahabban manzo Allah ma ya ce musu wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fatuhun qarib an gane akwai wata da kuke so bayan ridwanullahi shine taimako daga Allah da kuma dan samu fatahi qaribi na kusa to ya yadda da wannan ba komai ba amma akbarun muradin ku shine ridwanullah abinda ake nema da bawa kenan ba ce a ka karkade muradin ka gabaki ɗaya gaba ai ba za ka iya ba dan ba ka da wani kiyamu billan su to ko ba kowa ne kana son abincin da zaka ci kana son rigar da zaka ci kana son tufafin da zaka ci sai al'aurarka ko ba haka ba kuma Allah ya so ka to dole ne kai muradin ta amma kar ta zamo akbarul muradi shine damuwar koro damuwar kenan allazi ne sahibuna alhayata dunya wanda suke fifita rayuwar duniya Allah la shiraki bisa kan lahira yadda za su iya fatali da lahira don cimma duniya idan aka za su iya fatali da imani don cimma abin duniya za su iya fatali da mutuncinsu da kima don cimma abin duniya to ba ke waye su dunan nasa an sabilin layi siffarsu ta biyu shine suke tsare mutane kuma gabarin tafarkin Allah dinin islami addinin musulunci wannan dukkan su ne kafirai wani kafir na min azabin shadida an gane waya buguna ha ai as-sabila ai wajen suna nufatarta a karkace an gane wato ita sabili din wato neman shigo mata da wata karkata suke yi ya zama na su nuna wata matsala a cikin addinin kamar wata karkata wata inda ba a miƙe yake ba suke kwakwale-kwakwalen su tono wai wani abu wanda za a ce ba a miƙe yake ba ko ba in sun shigo cikin addinin sai su shigo a karkace kamar ko da nufaka ko da wani abin daban wajen kenan ula'ika wa'in janan ka fi dalalin ba'id sun tabbata a cikin bata manisanci anil haƙi yayi nesa yayi nesa ga barin alhaƙu shine gaskiya
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم الله تبارك وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول بما أيكو ونجكادا با إلا بلسان قومه sai ya fako da yaren mutanensa hatta da shugaban annabawa da aka aiko shi kafatan lullafi da shirin wani biya ai tuku na farkon magana wato ta kanka abin zai faru sannan sai gidanka ko sannan sai mutanenka amma bayan da za ka yi ba gaira ba da ni gagarin ku can cike da barna cike da arna cike da kafirai ka zo garin wasu don ka shagali ka nemi wuri kai zaman ka nan ka ce ku ne malaman garin abin da ka koma can garin ku kai aiki ga inda ake bukatar ka amma nan malaman da yawa an gane yawa bilisani kaumihi da yaren mutanensa ake aiko shi kowane annabi dan tana zai fara yanayin su duk annaba ma iya mutanen su ne kawai to shi yasa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bil lisani qaumihi ne dan tana zai fara kuma san kamun a zo kan wannan tukunna sai da Allah ya darraja shi hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa wata irin tarbiyya rabbaniya wanda karshe ta kare da shiga halwoyi an gane a kogon hira tunan ita makana ibuhu ke yawwa an gane ko to nan komai ya cika cikin kogon hira da shi kenan kuma sai abu ya abu kuma ya fita to yana fita kaga farko inda aka zo da shi gida ana zuwa da shi gida farkon musulunta farkon musulunta kakka faɗi wani farkon musulunta hadisatul kubra ce ba zan kace abubakar ne ko wane ne ko a'a farkon musulunta wanda farko wanda ya sallama manzan Allah a cikin wannan al'umma sunanta hadijatul kubra yawa amma kowa za a faɗa sai a cikin zuwa ne yanzu misalin ka ce abubakar sai ka ce a cikin maza wanda suke ƴaƴa manyan mutane da sauransu in ka ce ali ibn abi alim sai ce a cikin yara in ka ce zaid ibn harisa shi ma yana gidan mahaifi sai a ce a cikin bayi an gane ko to duk ire-iren wannan abubuwan to amma mutlaƙan farkon musulunta hadijatul kubra yasa na sha gaya maka an kasa kamo martabarta yawa duk da ba ta taɓa yin hamsu salawati ba ba ta taɓa azumin ramadana ba ba ta taɓa zakka ba ballantana aikin hajji ba ta taɓa ruwaitar hadisi ko ɗaya ba ba wani hadisi haddasana haddasana haddasana ji haddasatana hadijatu babu shi a duniya babu abin da za ka iya kawo wani abu a ce gashi a cikin wani ilimi a musulunci ga ce wai gashi sai da hadiya babu shi amma ko ta da haka wanda ta fi kowa wannan din sai da Aisha ta yi ta yi hidima ga manzo Allah ta yi hidima ga manzo Allah tun tana yarinya mai tsitsiya har Allah ta'ala ya karbe shi ta dora shekara 48 a bayan manzon Allah tana hajji tana sallah tana zakka dan ka zame kudi ce tana zakka tana sadaka tana fita jihadoji tana kaza tana kaza tana karatun alkur'ani ga kuma tana kuma yaɗa ilimi su kansu sabon yanzu suke musu gyara ta yi ta yi ta yunkura ta shafi hadijatu aka ce ya ko wurin da suke ma ba ki zo ba wurin da take ma ba za ki zo ba nan da na ki ƙi gare ta ko kaga wannan lamarin Allah ma me ya bata wannan shine abin tunanin ita na na hadija shine abin tunanin me ya bata wannan matsayin ko ba sallolin nan suna na aisha shekara wajen sittin tana sallah tana aikin haji tana aura dai tana abubuwa iri iri ga ilmantarwa ilimi kawai galibin duk abin da ake a musulunci kusan mafi akasarinsa a wurin ta aka san shi su ma sahabai su ke gyara musu amma ba ta iya kamo darajar sai da hadija ba me yasa haka yi shi nazarin akwai abin da sannan za ka dubi sai ka to ita wani jiya mai a rayuwarta ne na baki daya ita ba saboda sallolin ba su ba kaza kaza duk ba su ba duk har ta yi kalamarin ta koma ga Allah mafi yawancin hukunce-hukuncen addini babu sanda ta koma ga Allah iyakarsu surori ne maka wanda suka zo da imani su ne kawai ba wani abu ne annabi annabi ne nan ne manufar Allah wanda duk ya fi samun dama a cikin kula masa da wannan janibin to ba za ka yi shi daraja ba a wurin Allah to ba wanda ya samu dama ya samu dama aka buɗe masa wannan ƙofar irin Khadija ce Kubra babu babu kamar babu kamar ta tana 25 ita kadai ce ne dakin Annabi su biyu suka samu wannan ita da Nana Saudatu an gane eh to shine yace bi dalalin ba'idin an haƙi ke nan ma sallami rasulullahi bi lisani qawmi li yubayyana lahum fa yudillillahu man yasha to duk wani manzo muna aiko shi ne da yaran mutanansa li yubayyana lahum domin ya musu bayani ya musu bayanin tauhidi farko kenan sannan ya musu bayanin ahkamul lahi an gane li yufhimahum ma atabi domin ya fahimtar da su abin da yazo da shi yaran su yanda muke da ku din nan misali ka gane yawa ɗan uwana ne ku larabawa abin duk da na sani kun sani abin da yare duk abin da na faɗa za ku iya gane shi tangaran to saboda haka dai ya fahimtar da su to haka duk annaban Allah yake in suka yi bayani nasu aikin ya ƙare daga nan sai Allah kuma babu abin da za ka iya wa bawa yawwa sai Allah wato shiryatarwa ta annabawa ce shiryatuwa ta Allah ce shiryatarwa ta annabawa ce shiryatuwa ta Allah ce babu mahalukin da ya isa ya baka shirya Allah bai yi shi ba tun da ya ce da shugaban halitta innaka la tahdi man hababta walakin la yahdi ne man yasha to nan ma haka yace in kuka bayani to fa yidillahu man yasha wa yahdi man yasha shi kuma Allah shi ya badda wanda ya nufa hukunce ka a gari yiwa ya haji mai shawo shi su wanda ya nufa wala yus'alu amma ya fa'alu kuma ka san ba a tambayar sa mai gida ka yi za aka kawai ba a tambayar sa wa huwa azizu shine buwayayyen sarki fi mulki a cikin sarautar sa ba wanda ya isa daga kai in ya hukunci alhakimu fi sun yi gwani kuma cikin aikinsa baya aje komai sai a mahallinsa tabaraka wa ta'ala gwani ne ya iya ajiya wala kadar sallah wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka min al-zulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami allah inna fi dhalika la آيات لكل صبار to شكور abin da ya a jumlace wa ma arsalna min rasulin illa bi lisanin qawmi yanzu tafsilin sa sai fara ka maka wala qad arsalna musa bi ayatina haqiqa mun aiko musa dan imrana da ayoyin mu inji Allah a tisi kamar yadda ya faɗa ana ce guda tara wa qulna muka ce da shi ana harji qaumaka eh tafsiri ya ce ko da ce qulna din ba da ma haka ne da an akharji qaumaka kenan shine ka fitar da mutanenka bani isra'ila min zulumati daga cikin dubbai shine kufuru ila nuri zuwa ga haske ne ni ga kafan nan gitta ko ya koma waje ya zauna an gane a ila nuri zuwa ga haske al'imani kenan an gane yau wato wannan shine aikin annabawa ba su zo domin su koya mutane noma ba ko su koya mutane makanikanci ba ko su koya mutane leburanci ba kwata-kwata ba su don wannan ba sai dai su faɗi yaya noma yake a gurin Allah ya halatta ko ya haramta mu'amalarsa wacce ya yadda wacce ce da yadda ba amma yadda za ka yi kai noma ka je ga kanan Allah ya sa ma hankali da ta jirba ka gwada in ka gwada ka zabe ba ka gwada ka zabe ba su sun zo ne domin ta shiri kawai annabawa ke na wannan shi take muhimmin sun fi karfin wani cece kucin duniya sun fi karfin nan min zulumati su fitar da hanta daga duhun kafirci zuwa cikin imani wa zakkirhum sannan ce ka faɗakar da su ka tana musu bi ayyamin lahi kwanakin Allah abin da ake ce kwanakin Allah wato kwanakin ni'imominsa ga bayinsa lokaci kaza ya yi muku kaza lokaci kaza ya yi muku kaza Lo- me ma'anar suna wa bayi kwanakin ni'ima domin su shukura domin su godiya domin su girmama wanda ya musu ni'imar nan su yaba masa su yi masa abin kirki shi ne ma'ana ce saboda haka ka tuna musu da kwanakin ni'imomin ubangiji ta baraka wa ta'ala ai shine bini amli inna fi zalika tazkira hakika a cikin wannan tunatarwa la ayatin akwai ayoyi li kulli sabbarin ga dukkan bawa mai yawan haƙuri ala da'ati akan da'ar Allah shakurin linni an mai yawan yaba wa ni'imar Allah abin da yake nema kenan haƙun rabi an yi zukara wa layinsa wai zukara wa layi kufara wai da'a wa layi usa kenan haƙƙinsa kenan an tuna maka to kakkamanta da shi kakkamanta da shi wanda ya ma wannan wayannan ni'imomin kakkamanta da shi sannan kaka yi mabutunci gode masa sannan kaka saba masa ko na biyayya to haƙon rabbi kenan to saboda haka nan wannan shine shi yasa nake gaya maka wannan aya a gurina tana daga cikin wato ummahatul ayati ummahatul dala'ili wal hujaji da mutum zai girka ya istinbaɗi ya fitar da wato sha'anin maulidin annabi a ciki da aka ce wato wala kadar sannan mutu bi ayatina ana harji qaumaka min az-zulumati ila an-nuri wa zakkirhum bi ayyamin lahi ka tunatar da su bi ni'amin lahi da ni'imomin Allah a to sai muka ga manzo Allah shine yake ce masa ya man huwal wato wa ya man huwal ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwa ni'matul uzma li muqtarin in dai mutum mumini ne to Allah bai masa wata ni'ima ba da ya kai manzon Allah Allah bai masa to ashe ni'imar nan a tunatar da mutane ita ashe addini qur'ani ita ce aulan ne an bitta ita ce mafi cancantar ni'imomi da a faɗakar da mutum da ita kai mutane Allah fa ya ba mu annabi bai da wani abu a cikin taskarsa kamar sa ya ɗauka ya ba mu shine mai gidanmu shine malaminmu shine jagoranmu mu zo mu ce Allah mun gode shine maulidi fakat iya kacce kenan yawa wa zakirhum bi ayyamin lahi da tuna shi ke dama ana zikira maulidi sayyidul wujudi ko tunatar da samuwar ma'aiki ina abin nan din in an shigo da wani abu ba wannan ba bai shafi shi ainihin dalilin yin maulidin ba ko sallah ba ana sata ma a cikin sallah ba mutum ya zo masallaci ya sata kowa ya ce da mutum ya je aikin hajji shakiyanci a ciki ba irin abin da ba yi ta shirme to saboda haka mawada jidin nan addini abin kirki kuma abu ne da Allah yake sauta manzan Allah kuma yake so idan an yi shi a daidai yadda ya kamata wanda kirhun bi ayyamin layi ta yi shekara an gane ko inna fi zalika la'ayatin li kulli sabarin shakura وإذ قال موسى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستهيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idu qalam wai katina ya rasulullahi lokacin da annabi Musa ya ce da mutanansa uzkuru ne masallaci kaga ya suma ku tuna da ni'imar Allah alaikum gare ku iz a yayin da an ja ku ya tseratar da ku min ali fir'auna daga mutanen fir'auna fir'auna kenan da mutanensa sune alu fir'auna kamar nan aka ce alu dauda ila dauda ma kawai ake nufi ila kuma dauda da shi da sulaimanu da da dai abin da ya dinsa na zuriya an gane kamar ka ce alu muhammadu manzo Allah shi da kansa ya shiga alayensa sun shiga alu fir'auna fir'auna da mutanensa ya sumu lakum su al'adabi da suke ɗanɗana muku mummunar azaba yawa tun daga kan wulakanci da duka da zagi da izgilanci da ɗora muku dako aikin kenan da haƙan rijiya da haƙan masai da keta hanyoyi da wa aikin banu isra'ila kenan a hannunsu wannan kuma bai hana a dinga yanyanka 'ya'yayensu ba an gane to da abu iri iri wani zabi ruwan abu na ku suna yanyanka ƴaƴayen ku maza almuludi na ababen haihuwa wa yasahinu nisakum suna barin ƴaƴan ku mata li qawli ba'dil kahanati dan fadin sashin wani daga cikin bokaye ina mauludan yuladu wani abin haihuwa za a haife shi a banu isra'ila da zai zamo dalilin sanadiyar tafiyar mulkin ka fir'auna wa fi zalikumul inja'i a cikin wannan tseratarwa da Allah ya yi muku an gane bala'un in'amun kenan akwai ni'imtarwa min rabbikum daga ubangijinku azimin babba fasara daya ko wa fi zalikum al'azabi a cikin wannan azabtarwa da fir'auna ya dinga muku da mutanensa bala'un ai ibtila'un akwai jarraba akwai musiba min rabbikum daga ubangijinku azimin babba shi bala'u asali a luka duk abin da za a yi wa mutum don a gwada shi an gane ba a kula ba abin da za a gwada shi na daɗi ne ko na rashin daɗi ne wani bulokun bisharri wal khairi fitinatan muna gwada ku da abubuwa na daɗi da na rashin daɗi duk da baki ɗaya sunansa bala'i yanzu aka baka kuɗi an baka bala'i ba fa bala'i na hausa da kake nufi ba dan ke daga an ce bala'i sai ka shiga kawo kamar wasu ko masifu ko halaka ko a'a jarrabawa gwadawa dama ai liya buluwakum ne ga baki ɗaya rayuwar ko halakar mota la hayatu liya buluwakum to dan ya muku bala'i ma'ana dan ya gwada ku ta yiwu da si'atul rizqi ne ta yiwu da dikon rizqi ne ta yiwu da lafiya ne ta yiwu da ciwo ne duk gwaji ne ko me ake wa dan adam gwaji ne an gane wani ya zo ya kunduma ma zagi bala'i ne gwada cikin sai tsira ma ido ana zuci da me za ka yi a cikin wani an gane wani ya zo ya girmama ka kamar yana sai a gwada shi ma gwaji ne an gane da ta'azimi da taƙiri da komai gwada ka ake dan adam ka gane ayyukum ahsanu amala ya ga waye cikin ku fa hankali to wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi la shadid وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa in ta'azzana rabbukum ku tuna lokacin da ubangijinku ya sanar da ku la in shakartu cewar idan kuka gode wa ni'imaci ni'imata kuka yaba mata duk tauhidi ta hanyar kadaita ni da bauta wa da'ati da kuma biyayya ga umarnina to la azidannakum zan kara muku na kara muku ni'iman nan tawa da'a da biyayya shine dalilin tsarin da wani ni'ima wala in kafartum idan kuka min tawaye kuka kafirce kuka min butulci da hattumin ni'imata kenan kuka butulce wa ni'imata bil kufr da kafirci wal ma'asiyati da kuma sabo law azibannakum to kuma zan azabce ku to shi ka azaba ko iya sance ni'imar da aka yi ma ko ita kawai aka sance ai ta isa azaba ko yawa ko ko barar da ni'imar aka ai ta isa azaba ba ma taba ka ba ma dalla alaihi abin da ya shirya kan wannan jawabi cewar la in kafartum lahu azibannakum ba a faɗe shi a duran aya ba lahu azibannakum amma abin da yasa aka san haka Allah yake nufi shine faɗin sa inna azabi la shadid cewar haƙiƙa azaba ta matsananciya ce in kuka ba ce abin ba daɗi ku ta kuka wani abu kuka yi an gane wa ƙala Musa haka nan annabi Musa ya faɗa ga mutanensa banu Isra'ila ce in ta kafuru idan kai tawaye ku kafircewa Allah antum kukan koman filar da jami'an da dukkan wanda yake cikin fadin duniya fa inna Allah la ganun ala khalqihi shi Allah mawadaci ne ga barin halittar sa hamidu abin yabawa ne fi sun ihi a cikin aiki yakin sabihin da su saboda haka neman bautar da yake ku yi saboda ku ne ba saboda shi ba bautar ku ba ta cika shi ba an gane kirarin ka gare shi ba zai cika shi ya kambama shi ba fadancin ka gare shi ba zai cika Allah ya kambama shi ba domin shi shi kaɗai ne ya siffantu da kibriya uzzati babu wannan a cikin Allah bai ba da aran wannan siffar ba an gane kibriya uzzati sai Allah wannan a ce ga wani samuwa yana cikin rika da kasaita da buwaya amma kuma ba kawai tare da shi a kasan ba zai yi in ka kasaita an samu wanda za a yi wani ko ba haka ba in ka ga fariya da jin girma an samu wanda za a yi wani wannan shi ake cewa takabbur shi ma na Allah ne wannan ɗaya to amma shi yana da sama da takabburi kuma shi ne alkibriya'un zafi ya ai ta nazuli ya yi daga kibriya'un kuma zuwa takabburin ya shi ne ga gwanna ga abu samu shi ke ne muku kasaita yadda ya ga dama yi a cikin ku to ko da ku ko ba ku uwa ɗaya ba ɗaya inna laha lagganiyin an halbi kuma hamidun fi sulhi an gane alam ya cikum na ba alam ya cikum na ba ulladhina min qablikum qaumin nuhin wa adin wa samud والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به إنا كفر وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين الله دي تبارك وتعالى يجي ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم yanzu labaran waɗanda suke gabaninku na al'ummatai ba su zo muku ba ne ya zo muku ba istifhamu ta ƙaririn ai tabbas labarin su ya zo muku yana daga cikin wato abin nan abin da yake yin baya da mutum ya naƙasta shi ya jahiltar da shi ya sa shi ya zama daƙiƙi bai san kansa ba bai san al'ummarsa ba rashin sanin tarihi yawanci wannan ya halaka mu wallahi alan ya cikum na ba'ul ladina min qablikum labarin waɗanda suka wuce bai zo muku bane a ce kai kawai ka buɗe ido abinda kake gani yau shi ka sani ba ka da labarin jiya da shekaran jiya wannan akwai wawa za a yi wawa a gurin sosai yawancin mu kuma ba mu san tarihi ba yawa rashin sanin tarihi yana sa mutum ya zama bai da kima alan ya tukum na ba'ul lazina min qablikum qaumi nuhin kamar mutanen annabi nuhu wa adin da adawa wa samuda da samudawa sune mutanen annabi hudu da da mutanen annabi salihu wallazina min ba'dihim da wa'anda ma suke bayan su al'ummatai wannan yawanci wa'annan al'ummatan ana kawo su ga larabawa ana yawan zancen su ga larabawa ga al'ummar duniya na wannan lokacin saboda ita duniyar a lokacin kusan a nan wuraren take iyakar take nan yanzu kana yin nan idan ka yi nan cikin afirka sai tsinta tsinta tsinta tsinta tsinta mutane babu irin cincirin don al'umma nan da yawa an gane idan kai kasashen duniya da yawa irin kasashen turawa na arewa ba kowa gurin sai jijjika ga su nan kana shiga bahar atlantic shine atlantic shi kenan kusan duniya ta kare saboda haka yawancin inda dan adam yake daga gabas ta tsakiya zuwa biladin hindu zuwa biladin sini to wayannan su ne manyan al'ummatan da suka yi fice suka yi tasiri suka yi kuwa suka yi karfi a gurin saboda haka qur'ani yake ta wato lassanta su a fili sannan sai yace wallazi na min ba'dihim da wasu al'ummatan ma da aka yi a bayan su la ya'lamuhum illa Allah wanda ba wanda yanzu kamar a duniya yanzu duk wanda ya tashi magana amerika zai ce wayannan kafiran nan su dai za a farfada saboda su suke tashi a duniya ka gane in ka faɗi wasu ba ma san su ba ka gane ko la ya'lamuhum illa Allah suna nan biyuwa al'ummati an yi wanda ba wanda ya san sai Allah ne kasaratin saboda yawan su ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa in min ummatin illa khala biha nadhirun kafin duk ma'aika sun zo musu da hujjoji alwajihati na qarara ala su rikiyar a bisa gaskiyarsu shi kuma haka al'ada Allah yake in dai ya aiko manzo sai ya haɗa shi da wani abu na aya na alama wadda za ta tabbatar wa da ɗan adam cewar wannan gaske ne wala ko shaidan ne mutum manzo manzanni abin da suke bayyana da shi wallahi sai ka tabbatar da cewa gaske ne wannan maganar wannan abin ya fi karfin wasa ya fi karfin dabaru da hikimomi to duk dan adam in dai Allah ya goma da manzo sai masa wannan yawa sai masa wannan tabbas wanda zai yanzu to haka amma kaga wani taka ba haka take ba sai ka zo ka yi abin ba zai yiwu ba an gane to shi to shi kenan yake suka zo musu da hujjoji fara zuwa aidiyan fi afwahim sai ka mai da wato hannayensu zuwa bakunansu shine ila afwahim kenan liya uddu alaiha domin su ciza hannun min shiddatil gaibi yanzu wane ne zai zo ki mana kaza kaza kaza ba dan gidan wane ba mu za a zo a ga wani za a kai kaza kaza ni ban san me ake ba haka suke ka gane irin su ciza hannu da Allah da na gan shi san ta yake abin to haka wannan fusata an gane wasu kuma su kai hannun su bakunan nan saboda mamaki da ingilanci a a to su wane ne kuma yan gidan wane ne kuma abubuwa sun rikice nan haka irin wannan ka gane to haka suke wa kalu sai sukan ce inna kafarna bi wa sultan biyu domin ba mu yadda ba mun kafirce abin da aka aiko kun da shi fi za a nukum a cikin riyawanku da kuke cewa an aiko ku wai sun kafirce wa inna la fi shakkin wai suna cikin shakka ko kwanto kenan min ma ta du'una na ilaihi daga abin da kuke kiran mu zuwa gare shi muridin ko kwanto ko mai sa mu kaiwa da komowa wannan abin akwai ko kwanto a ciki ya za a yi duk garin nan a rasa duk wanda zai yi wannan dan gidan wani wani shi aka aiko mun ci wa mutum riba take ne afka wa cikin gokonki ala rusuluhum ma'aikan nan zai ce da su afillahi shakul Allah fa aka ci ya gwanin gabanin sa ne kuta gabaki daya ba wani dan gidan wani da dan gidan wani afillahi shakul istifhamu inkarin gina ai la shakka fi tauhidi babu kokonto a cikin kadaitakar Allah da hankali kawai libda la'ilin zahiri da alai saboda hujjoji na zahiri akan tauhidin fadin samawati alladin ba muke zance makakin sammai da kasafa shi za a kokonto a cikin sa ya du'unkum kiran ku yake ila da'atihi zuwa ga da'asa li yaghfira lakum min dhunubikum ba da wani abu dan ku daidaita da shi dan ba za ku iya faɗa da shi ba ba za ku iya ja da shi ba faɗa da shi kam kun gama yawo saboda haka kiran da yake muku amfanin ku ne ba amfaninsa ba don ya yafe muku daga laifuffukanku min za a tun a wannan kauli ke yafe muku laifukanku kenan kamar zunubanku fa innal islama domin ya ce shi musulunci yi gufaru fihi ma qablahu ana yafa duk abin da aka ce ku to ya gafarta muku daga laifukanku to ai shi idan suka zo suka musulunta shi kafirin ya musulunta duk abin da yake kamar musuluncin sa na laifi ya rushe a gane to shi yasa yake wato min za'idatin kenan aw tabi'idiyatu ko kuma a'a ta yiwu ta juz'antawar ce ta tabi'idiyya ce wani bangaren laifukan ku zai yafe muku li ishraji huquqil ibadi saboda fitar da haƙoƙin bayi ko ka musulunta ka je kuma ka biya zai da kuɗin sa da yake bin ka bashi ko kuma gwana da ka cinye masa kuɗi ka je ka zam ka gane yawwa saboda haka min zunubikum kenan zunubin da yake tsakanin ku da shi izzi ya fi muku wai wa khairukum ya kuma jinkirta muku ila azabin ba tare da amma ubangiji ne tabaraka wa ta'ala an gane sai ya yafe wa bawansa ha haƙoƙin ɗan adam yanzu kuma ba fa zalunta ka zai yawwa haƙƙin nakan ba sai ya biya ka ba shi in ya biya ka sai ka ce kai baka yadda ba sai an masa dukan kudinka kudinka kake an biya ka kuma can ka san ba da kudi ba ne haka na tuni to Allah yana nan da su ba su da iyaka ya ci kudinka to shi kenan nawa ne wannan ba zan zan biya ya ma kaza kaza kaza zan biya ai ka san dai dama iyakar take ne ko kuwa da ya mare ka shi ma zai ce a mare shi ya wuce a ba haka ba ne ba haka shi dama hasana ta za a ɗebo a ba za a ɗebo a baka ko to ga hasanoni nan ba iyaka ya ɗiba a baka ɗiba a baka ɗiba a baka an sallame ka shi kuma wannan ya kama hanya ya shigi ba a taba su an gane duk yana yin wannan tabaraka wa ta'ala wai wa khairukum ya kuma jinkirta muku fil azabin ba tare da azaba ba ila ajalin musamman ya daidaita da ku kuma ya ba ku dama a duniya ku rayu cikin nutsuwa kalu suka ce in antum illa bashar mutuna kai malam ni ba mai daba fa ya za a kai a kai kadai Allah ya sani da ai da mu da kai duk mutane ne basharun misuluna mutane ne irin mu turiduna da kuke nufin an ta duna ku tsare mu ko ta duna ne an tafi duna ku tsare mu amma ka ne abu da aba'una gabarin abin da iyayen mu ke bauta ku hana mu fatu na bi sulani mubinin ku zo mana da hujja ta zahiri hujjatin zahiratin ala shirkikum a bisa gaske ku kenan mun ya zai mutum ya zo ya ce mu bi shi mu mutane ne kai mutum ne sannan ka ce wai mu bi ka wannan shine mafi yawan zancen kafirai an gane basharun misluna duk ma'aikin da aka aiko ba wanda ba a gaya masa wannan basharar mutum na zancen kafirai ne kuma idan ka ji ubangiji yana faɗa yana cewa eh wayanan ma'aika na mutane kamar ku su kafiran ake gaya saboda a jawo dai hankalinsu saboda an asar na sun ji su to ai an zawata su an sani mutane irin ku to amma Allah yana baiwa ga wanda a cikin bayinsa yanzu ba ku ga wani na da ɗaukaka ba wani bai da ɗaukaka ba kowa ba ne shi wani yana da an dukiya wani bai da dukiya ba to wannan wani sirrin sa ne shi ma Allah ya bashi ku bi shi ga kuma hujja zahira ga kaza ga kaza ga kaza wannan shine al'ada yasa in mai sallah ya ɗauki wannan duk duban da zai manzon Allah sai ya ga shi mutum ne kamar sa mutum kamar basharun misulina basharun misulina to zancen kafirai ne malam mutum ya ɗauka ya a raya ba amma su muminai ba sa duban annabi basharin musulun ko shi ya faɗa ka su ba sa duban sa haka yanzu basharin musulunka yin roka ki ya tofo shi ka ɗauka ka mulki a jikin basharin musulunka a ba zai yiwu ba ko kuma ɗan uwanka gashi a kusa da kai abokinka jiya jiya nan saboda ƙaunarsa da kake yi ka raba gidanka biyu ka ba shi rabi kyauta halal malai ya mutu yayansa su gada ya zama nasa iyakar gidanka kenan fa amma kuma yau ko manzo Allah ya yi alwala da ruwa wannan dan ruwan da ya wanke gabansa da shi mun kauri da fada da kai gida na fa ba ka biya amma wannan ruwan da ya alwala kuma mun kaure da rigima in ba kai ba nuri da artabu akan ba za ta nawa ne yanzu wannan shine bashirin musulun ko ku an yi aski ana kokawa kowa ya samu filin gashi in bashirin musulun kai ka ake na kama na kai gashi nan da ta zuma ka huta bashir to wannan shine sahabbai shine muminai su kuwa kafirai abinda suke duba bashirin musulun to abinda ake koya wa mutane ke yanzu a najib tun mutumin da ya je wannan jami'a ya yi karatu ta mutanen najibin nan billahi lazi la ilaha illa huwa sai yazo yana duban manzon Allah iyakarsa kenan yanda kafiran nan suke gani kuma ba shakka idan da yanzu annabin zai bayyana ba za a yi wannan kokon ruwan alolar da shi ba ba za a kuka filin gashi to ai bashirin musulun an gane shi abin da yake duba ke kuma shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi ya faɗa hadis da yi yace inni lastu mislakum ni ba irin ku bane inni lastu ka hay'atikum ni ba irin siffar ku bane kuma sannan kuma ka ce wani kaza kaza ya yi magana ka ce kitabu suna ga sunar abin da ta faɗa kuma shi kitabun duk ga dalilinsa kana gani duk kafirai ne masu wannan zargi a numin libasharai ne misali na ko ba haka aka yi musa da haruna ba to قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
كنت ممتنين كمكو basharin misuluna kalan lahum rusuluhum shikenan ma'aikan suka ce da su inna hana illa basharin misulukum mu da haka yake ba mu zama ba ce mutane ne kamar ku kaji wanda ake gaya ko yawwa mutane ne mu kamar ku kama kuncin yadda kuka faɗa din walakin Allah ya munnu ala man yasha min ibadihi sai dai Allah yana baiwa ga wanda ya so daga bayansa yayi mana bin nubuwati da annabta wa ma kana ba zai yiwu ba bai dace ba da na gare mu an nati ya kumbe sultani mu zo muku da lokacin mu zo muku da wata mu'jiza wata aya a jiri wata hujja ta kara ai ba zai yiwu gare mu ba dan ba zaman kanmu muke ba ka gane ko bi sultani illa bi iznillah sai da sai da umarnin Allah sai da sai da izinin sai da nufin sa la anna abidun marbubuna dan mu bayi ne a baiban bautarwa ga Allah wa ala Allah fa la tawakkal mu'minun kuma dukkan mu'minai da Allah ya cancanta su dogara da shi muka dogara ai ya fiko bihi da shi ya kamata su aminta su dogara su nutsu wa malana mu ko me gare mu Allah na tawakkala ala Allah da ba za mu dogara ga Allah ba la ma ni alana min zalika ba abin da zai hana mu wannan kada hada na su bulana ballantana ga shi ubangiji ya shirye sai mu tafara kanmu can kuma ya ce wala ta tabi usubula to ai subula wannan na hudu ce shedani an gane ka tafarraka bi kuma an ba wani ake yanke wannan subula subulul khairi tafarkan alkhairi ya almusilati ila mardati Allah ta'ala wanda za ta kai bawa zuwa ga yardar Allah wala nasibiranna kuma wallahi lallai za mu yi haƙuri alama azaitu muna a bisa cutar da kuke mana za mu daure ba komai mu je a ji kai wa alallahi fa la tawakkal mutawakkil na kai ba mu ne duk masu dogaro ma masu tawakkali da Allah ya kamata su jingina su dogaro wa alal ladina wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وبنجي تبارك وتعالى يتي وقال الذين كفروا وين الذين كافر في suka faɗa ga ma'aikan nasu ana ta dai muhawara da nuhur jannakum yanzu fa kuma lamarin ya kai ƙarshe za mu fitar da ku min arzina daga ƙasar mu aula ta'udunna ko kuma lallai ku dawo na tafiran na dinin latina ku ko mai cikin addinin mu fa wa ha ilaihim rabbuhum shikenan ubangijin su sannan sai musu wahayi da nuhu da kannan zalimina ka ku damu yanzu kam sun tsokano halaka eh za mu gama da tafiye za mu halaka su wani suke nan na kuma larda za mu zaunar da ku a cikin ƙasar tasu min ba dihin bayan su ai ba da halakin bayan halaka su zalikan nasuru wannan taimako namu wa ira su lardi da gadon muku ƙasa da za mu yi ya tabbata liman kafa makami ga dukkan wanda ya yi shayin matsayinsa a gabana ai mukama hu bai ne gayya wanda yake shayin ran da zai tsaya gaban Allah ya bincike shi yake taka tsantsan da lamarin Allah shi ma sai ya gaji ƙasa in ana rigima da shi akan abu na Allah ne ana rigima da shi ana abin nan ubangiji sai ya yi masa daula yawa haka nan da man hafa makami wa hafa wa da dukkan wanda ya yi tsoron narkona wa tafsahu واستفتهوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجوعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ to ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wastafta dan haka ma'aika suka nemi taimakon Allah suka nemi taimako billahi ala qawmin bisa mutanen zai wani ji shine al'ada dai annabawan karshen lamari a makka da lamari ya kai ya komo shekara ta goma sha uku da annabta aka yi taro a gidan kusayyo aka kulla ɗayan abuwa uku yawwa li duka ko aure su duka aure su duka ɗayan ɗayan uku yawa to shi kenan daga nan lamarin Allah kuma yi to ta kama musu gani su kuma sun gama yawo an gane ya ja su gadar duk masu wannan abin aka markaɗe su gaba su ɗaya an gane to shi kenan suka nemi taimakon Allah wa khaba kullu jabbarin anido dukkan wani kangararren azzali anido mai daga kai shine mai tashin hanci mai daga kai da haƙi ga gaskiya haba ya taɗi ya asara a nan wara'i jahannamu bayansa jahannamu wato ma'ana wara'u amamu ake nufi ana shine min wara'i ɗaya an gane ko ita wara'u ana ce amamu ana ce mata wara'u rutabun tasqulul amani hasara duna hama wara a hunna wara'u babu gaba a gabansu an gane saboda haka amamuhu gabansa nan ba iyaka jahannama ce ba wai ƙetare ta zai ƙara gaba ba a'a ita ce ila abadul abidi na gatanin ta tafi ba iyaka an gane wanka ana shayar da shi fiha a cikin ta in ya ji kishi iji ba cikin sa yake to za a shayar da shi min ma'i daga wani ruwa wanda yake sadidin da yake ce masar kami an gane huwa ma ya fili min jinsu a halin nari mugunya da take kwaranyowa daga cikin yan wuta kenan lokota liɗan mai cuɗanya bilƙaihi da ruwan ciwo wa dami da jini yadda jarra'uhu yana kwankwaɗinsa yana haɗi iyarsa ya bi tali'uhu kenan yana haɗi iyarsa in ka dace ta jarro'i wato haɗiyar sai ta fata makogwarin wanda ka san a tura wa mutum wani ƙwallon gijinya misali a danna sai ya shige shi ne makwarwar ruwan a sake danna wani sai ya shige ya ta darra'uhu wala ya kadu ya fi buhu wa ya fi musulmin kulle makani an gane shi ne ya ta jarra'uhu kenan ya bi tali'uhu marratan ba da marratin limararati saboda rashin daɗin wucewarsa da tsannan ɗacinsa wala ya kabi shi guhu da ƙyar yake iya haɗiyarsa ita kada in ka ji ta zo da nafiyu to tabbatarwa ta yi in ta zo ba nafiyu korewa ta yi tun da aka ce la ya kadu ya shigu to saga huda an gane eh amma fa da ƙyar da ƙyar yake haɗi shi an gane liqubihi wa karahati saboda nunin sa da kyamatarsa wa ya ci yin mautu min kulli makani sannan mutuwa na zo masa ta kowane bigire ai asbabu sabuban mutuwa na zo masa almukbi almuktabi yake da mai hukunta mutuwa min anwa'il azabi daga nau'in azaba min kulli makanin daga kowane bigire wa ma huwa bi maitin ba kuma zai mutum ba ba kuma zai mutum ba yanzu kamar misali a ce irin abin nan da abin nan wannan take huta rami da shi take huta rami da shi irin katuwar mota ne mai dogon abin nan karfan nan na gaba a ce da shi daga mutum ake da shi misali ai kaga wannan mutuwa ce yawa to ana daga shi ne ya fi hilmautu min kulli makani ta damansa ta hagunsa ta samansa ta kasansa ta gabansa ta bayansa abubuwa ne suke ta zuwa kowanne makashi ne makashin ma na bala'i amma kuma wa mafi wa dumariti saboda kudurar Allah shi kuma Allah shi ne mai fitar da ran bai fitar ba an gane wa ma huwa bi mai ba abinda bawa ya kamata ya shagaltar da haɗirinka ya dame ka ya fitine ka irin wannan abubuwan yawa abinda shehu na biyu yake fara kenan a cikin ya kuta tulfarida yawa cewa mutum ya dinga yawan tunanin abin da yake cikin aljanna na ilimomi ya dinga yawan tunanin abin da yake cikin wuta na musiba na bala'i an gane irin wannan abubuwan wa ya tira mafi min kulli makanin ubangiji kai mana tsari dan albarkar rasulullah wa ma huwa bi mayyitin ba kuma shi ba mai mutuwa bane wa min wara'i ba'da zalika al'azabi bayan wannan azabar gaban sa ma azabun dalizun wata azaba ce karfa mai kauri muttasilin kuma da wamamme musulmi مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاسف لا يقدرون لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز to ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wato masalul ladina kafaru kwatanciyar da suka kafirce wa ubangijin su mumta da unki a amaluhum ayyukan su badali ka gani Allah ta kun gani mubtada ne aka badalin wata wani mutarin da gare shi yawa fa ahmadu sirru zati wa zatu sirruha kaga mubtada da wani mubtadan ko yawa masalul ladina kafaru bi ladin a amaluhum kwatance wanda suka kafirce ubangijinsu wato ayyukansu a sali hati kyawa sati latin kamar sadar da zumunci wasu da kafin kamar sadaka fi adamin intifa'i da ya cikin rashin amfanuwa da ita karamadi yanda kasan toka ce ishtaddat bihin rihu wanda iska ta kwashe ta da ƙarfi fi yawmin asifin a cikin yini mai tsananin guguwa fa ja'alatu haba'an mansura ta mayar da shi ya koma kaman ƙoran nan wa take mansuran a ɗaiɗaitawa irin 'ya'yan rana ɗin saboda ɗan ɗaya da ta laye ƙadiru alaihi ba shi da ikon kamo wannan aikin wal majruru khabar rauta dai karama da yake na amaluhum karama da laye ƙadiruna ala shay'in ba su ba sa samun iko akan komai ne ma kasabu daga abin da suka aikata amilu fi duniya ba za su gan shi ba ai la yaji zuna lahu sawaba ba za su samu ladansa ba li adam shar'i saboda rashin sharadinsa zalika wannan huwa dalalul ba'id ita ce halaka mafi nisa daga tsira an gane alamtara yanzu ba kai gani bane Allah cewa Allah khalaqa samawati wal arda ya halici sammai da ƙasa bil haqqi da gaskiya ya halice su ba da wasa ba da hikima ya halice su da manufa ba da banza ba shine bil haqqi in ya sha'a idan ya so idan ya nufa yi bihi bukun da zai tafiyar da ku ga baki daya yi nasu wa ya fi da halkin jadid ya zo da wata sabuwar halittar badalikun maimakon ku wa ma zalika alallahi bi aziz wannan ba abu ne ga gari da wurin Allah ba وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزئنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام
to ubangiji tabaraka wata'ala ya ce wato waƙalin da zai wa barazu dukkan halitta suka firfito lillahi ga Allah jami'an baki daya bai ce harazu ba domin shi baraza yana da ma'anar rashin komawa wurin da aka fito wanda da zai buruzi to fitowar da ba komawa amma huruji za a iya komawa inda aka fito saboda haka suka firfito baki ɗaya lillahi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala jami'an baki daya faqala du'afa'u rauna na mabiya kenan suka faɗa lillazin sakabaru ga waɗanda suke ƙarfafa wanda suka yi girman kai wanda aka buge nan shugabanni a kan ɓata in na kunna na kwamta ba mun zamo mafiya gare ku masu bin ku jam'u tabi'in kenan fa hal antum mugununa anna min azabillahi min shay'in ko za ku iya wadatar da mu daga wani abu na azabar Allah min al'ula litarmin min din farko min azabillahi ta bayani ai wa huwa azabullahi ta gani zo wasani ya ce ita kuma ta biyun wasani ya ce littabi'idi littabi'idi ce ce wato juz'antarwa ke fa hal antum mugununa annamin shay'in ko za ku iya rage mana wani abu min azabin lahi shine azabar ubangiji qalu suka ce ai almatubuna su wanda aka faɗin ake neman ko za su iya wani abu law hadana Allahu la hadainakum da Allah ya shirce mu mu da mun shirce ku la da auna ku ilal guda ma'ana da mun kiran ku zuwa ga shiriya ranan nan wa'anda aka bi masu amfani sai wanda aka bi su akan bin Allah wanda aka bi su a cikin shiriya wannan kam nan za a ga amfanin bin mutanen kirki yawa sawa'un alaina daidai ne gare mu ajazi ina mun nuna yakwaci da raki amsa barna ko mun nuna dauriya mala na min mahizin ba mu da mabauda mun jan gina mafaka wa qala shaytan shi kuma shaytan iblis kenan ya faɗa da ma'udil amru yayin da aka riga aka yanke hukunci wa udkhila ahlul jannati jannati aka shiga da yan aljanna da Allah Allah wa ahalin narin nara aka shigar da yan wuta wuta Allah ke shi ne wa jitama'u alai suka tattara gare shi in su dan wutar suka tattara aka to wurin gare shi a san karshen halara kenan ko na bata in suka da wutar in ce inna Allah wa adakum wannan halara ta an zama ta zama halara banza ka ji karshe abin da zai musu sai ce inna Allah wa adakum wa adal haqi ai ku ne Allah ya muku alƙawari na gaskiya bil ba'asi da tashin kiyama wanda zai da sakamako ko fasa daga kuma yi muku gaskiya a cikin alkawarin da ya muku wawa atuku ya ce shi kuma na yi muku alkawari allahu gairu kanin duk ba wani abin da za a yi ba komai fa a halartukum to kuma na saba muku wa ma kana ne alaikum min sultanin ko ba wani karfi ne da ni a kanku ba ba karfa karfa ne muku ba kuwacin wa kudratin kenan ba wani karfan iko da ni a kanku ba qaharukum alamata ba a ci da zan tilasta ku kan dina illa da kaɗai dai kiran ku na yi fasadatun ji kuka amsa min fala ta lumu ni ka ku zarge ni wa lumu an fasakon muku zargi kawunan ku ala ya ja baki bisa amsa min daukai ma ana bi musu ku ni ba mai iya taimakon ku bane wa ma an tun bi musu rafiya ku kuma ba masu iya taimako na bane bi fake da ya musu rafiya wa kasar hari musu rafiyi kenan ko inni kafartu ma ashraktumuni to ni na yi watsi na tawaye da tare ta daukai da Allah bin shi raki kuma iyaye ma Allah na watsar da wannan shirkar taku ba na bukatar sa min kabulu tuntuni fi duniya duniya kala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce inna zalimin haqiqa kafirai lahum azabu nabiyyin azaba mai rafi mai ciwo ta tabbata gare su Allah ka kiyashe mu wa udkilal ladina amanu aka shigar da waɗanda suka yi imani Allah mu ji Allah mini wa amilu salihati suka yi aikin kirki sai aka shigar da su yana jannati aljannatai gidaje na rahamar Allah gidan annabawa gidan waliyai gidan mutane masu mutunci masu kirki can kasan gidan su fir'auna ne tajirimin ta ce haru wanda ƙoramu take guda ta gefen ƙarƙashin katangunta kenan khalidin suna abin kaddara dawwama a cikin ta bi izinin rabbihim da izinin ubangijinsu tahiyyatuhum biha gaisuwa da za a musu a cikin ta min Allah daga Allah wa min al-mala'ikati da mala'iku wa fi ma bainahum da gaisuwa tsakanin su salam salam salam aiki kenan yawa to kaji magana ke to
وعلى آله أسرار المسلمين وعلى آله أقبل الجنة العظيم